بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda a jerin darussanmu suratul fajr za mu shiga to amma akwai waɗansu ayoyi a cikin suratul ibrahim da yau na ga ya kamata mu karanta su saboda saƙonnin da suke ɗauke da shi waɗannan ayoyi suna magana ne akan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su ga bayi wato bawa ba zai taɓa murar rayuwarsa ba ba zai taɓa isa zuwa ga nasara ba har sai ya kalli irin goma ta arzikin da ubangiji ya mishi idan mutum zai kalli ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansa to za su ja shi zuwa ga ganin girman Allah za kuma su sa ya haƙura da abin da ya rasa don ya samu mafi girman abin da ake so a samu ji da gani farashinsu ba zai yi ɗaya da motar hawa ba ba wanda Allah zai mai ji ya mai gani ya kuma yi tuntuntuni game da waɗannan ni'imomin sannan ya shiga bakin ciki don bai samu mota ba domin inda za a ba shi motan a karɓi ganin ko a karɓi jin ba zai yarda ba ashe ya samu abin da ya fi abin da ya rasa kima shi sa ƙarshe za mu ji Allah ya ce wa a taku min kulli masu altuma tuni tuntuntuni game da ni'ima da Allah ya maka yakan maka jagora zuwa ga ganin girman Allah zuwa gaba wa Allah subhanahu wata'ala hakkokinsa da yake banta da su suna jan bawa zuwa ga haƙuri kan abin da ya rasa don an mishi abin da ya fi abin da ya rasa sannan sukan ba shi dama ya fahimci ubangijinsa shi kaɗai ne kawai zai iya ba shi kular da rayuwarsa za ta gudana abu na farko da Allah ya ambata cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta ni'imar musulunci ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga al'umma duk abin da mutum zai nema a duniya duk abin da mutum zai nema a duniya ba wani abu da zai samu mafi kima kamar a ce shi musulmi kimar abun bai kai haka ba kimar abun bai kai bai kai bai dara a ce kai musulmi ba ne ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar alkiyama duk wata ni'ima da za ka ɗaga ido ka kalle ta ni'imar ba ta kai ni'imar aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da Allah ya magana akan waɗannan ni'imomi ayoyin gaba sai yi magana akan rike addini da kyau shine kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal to bayan yayi bayani akan ni'imar musulunci sai kuma ya ja hankali a rike musulunci da kyau to da aka gama wannan kuma sai dawo kuma kan ni'imomin rayuwar duniya ya mana rana ya mana wata ya fitar da abinci ya fitar da kaza ya fitar da kaza matukar baka bi lissafin yadda Allah ya lissafa ba amsa ba zai fito maka jama'a mun fahimta haƙƙin Allah a ware shi matsayin Allah a ware shi ni'imar da Allah ya maka na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alkhairan duniya da lahira ka san shi ka bashi ajinsa to idan ka san wannan sai kuma a nuna maka yadda za ka yi alaka da Allah alaka mai kyau to sai a koya maka addini sai kuma a zo a ce to wannan ni'imomi kuma da ka gani a rayuwar duniya an yi teku an yi jiragen ruwa ga rana daga jikinsa a matso sola a yi kaza a yi kaza amma in ka ce waɗancan biyun a yi watsi da su a dawo kan waɗannan wallahi ba za ku more su ba za ku more su ba sai dai in kuma mora kuke so ku yi irin moran da arna kafirai suka yi wa rayuwar duniya to su kuma dama rabonsu na lahiran da duniyan duka shi ne aka ba su a duniya kaga wannan kuma mai imani ba zai yadda da haka Allah ya samu dace to sai Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله مدعوك كنسركي يتي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الله يتي كيمي كراتون ko sauraron karatu Allah ya ce baka gani ba baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu da kafirce ma Allah wa ahallu qaumahum daral bawar har suka jefa jama'arsu mutanensu gidan halaka alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran Allah ya ce baka yi dubi ba baka lura ba zuwa ga waɗanda suka musaya ni'imar da Allah ya musu na musulunci ni'imar da Allah ya musu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni'imar da Allah ya musu na rayuwa a garin Makka kufuran suka musanya da kafirci ma Allah wa ahallu qawluhum daral bawar kuma suka ja mutanen su zuwa gidan halaka jahannama yaslaunaha Allah ya ce jahannama ce za su je su shige ta kasa duk iskancin mutum ya isa ya rufe kofar jahannama ne jahannama ya launaha Allah ce jahannama ce za su shige ta Allah ya ce wa bi'sal qarar Allah ya ce tir haka ne ko jahannama ya launaha jahannama ne za su shige ta wa bi'sal qarar Allah ya ce ya munana wannan wajen zaman matabbatan Allah ya ce matabbata ta yi mutum ya gama rayuwarsa gaba daya a ce a jahannama zai je ya rayu Allah ya ce rayuwa makoma ta yi muni wajen zama ya kazanta wajen zama ya yi muni waɗanda suke shiga cikin wannan ayan duhulan awwaliyan su ne mutanen makka Na'am.
mutanen makka Allah ya musu goma ta arziki duk wani alkairi da aka ɓuɓɓugo da shi malam saddam kamar a ce famfo za a yi wa mutanen anguwa to sai aka yi famfon a cikin gidanka aka ce kowa ya ɗiba kaga kai kan aika ga kowa mura ko aka yi shi a cikin anguwanku aka ce kowa daga cikin gari ya zo ya ɗiba ku da famfon ko rijiyan yake kofar gidanku kun ga kukan aisha kundu to wannan alkairin daga garinsu daga cikinsu aka tsiro da shi ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce Ni'ima ce.
ni'ima ce ka duba ita kanta garin makka Na'am.
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi Allah inna hadhal balada annabi yace kun ga wannan garin Makka haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya haramta Makka ya ne da Makka harami turran da ya halicci sammai da kasai da aka zo shimfiɗa ƙasa ita Makka an shimfiɗa wajenta ne a haraminta jama'a mun fahimta Na'am.
ba sai da aka shimfiɗa aka zo aka ce nan harami ba ne da a yi masallacin nan ba masallaci ba ne daga baya aka sha gun aka yi masallaci to ita turran da aka shimfiɗa ƙasar duniya Allah ya fi da gun a matsayin waje ne haramtacce annabi ya ce in hadal balad wannan gari na makka wannan harami na makka haramahu Allah Allah ya mai da shi harami yau makalaka samawati wal arda turan da ya halitti sammai da kasai fa huwa haramun bi hurmatin lahi ila yawmil qiyama kuma waje ne harami tsararre har ranar tashin alkiyama sai ce wa innahu lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli yaƙi a makka bai taɓa halatta ga wani kafina ba tun da Allah ya shimfiɗa bayan ƙasa ba a taɓa farwa makka ba Allah ce na tsare ta annabi ya ce ba ta taɓa halatta ma wani ba walan ya hilla li illa sa'atan min nahar ni ma da aka ce in yi fatu makka annabi ya ce wani lokaci aka keɓance mun a cikin wuni aka ban waɗansu awowi aka ce in yi amfani da wannan kuma an rufe shi a tashin alkiyama jama'a mun fahimta to a wajen suke rayuwa duk wata kariya da Allah ke bayarwa ya ba su mun san kissan alam tara kaifa fa ana rabbuka bi ashabi Na'am.
lokacin da aka yi wannan abin ba a mahaifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wan- waɗannan da suka zo da giwa domin rushe ɗakin ka a suratul ankabut Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna أولم haraman يروا aminan أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Allah ya ce, A walam ya rau, an na ja'alna haraman aminan. Allah ya ce, yanzu ba za su lura ba, ba za su yi dubi ba, mun sanya musu harami amintacce wa yi ta haffafun nasu min haulihim ana ɗaukan shirwa wa dukkan garuruwa da suke kewaye da su a maka. Za a kai macen hari, za a yaƙi can, duka amma ba a taɓa shiga maka ba. Allah ya ce, mutanen maka ba za ku dubi kawa da muka muku ba. ba za ku dubi ni'ima da muka muku ba wa yutakaffafu nasu min haulihim ana cizge mutane da suke kewaye da su afa bil batil yu'minun Allah ya ce to yanzu da barna ne za su yi ni imani wa bi ni'matillahi yakfurun su kafirce ma ni'imomin Allah jama'a kuna fahimta نعم.
Allah ya tsare jininsu, ya tsare garinsu, ya tsare dukiyarsu tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a suratul qasas wa qalu inna tabi'il huda ma'aka إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون wata tattaunawa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum a makka da yake da kokonton annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu sai dai kin gaskiya da kin Allah suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gamsar da su wa kalu sai suka ce mishi inna tabi'il huda ma'aka nutakaffaf min ardina idan har muka bi shari'a tare da kai wannan abun da ka zo da shi wannan addini da imani da ka zo da shi idan muka bi nutakaffaf min ardina za a cizge mu a cikin ƙasarmu za a cizge mu a cikin garinmu ma'ana in har muka bi da a kwace mana gonakinmu za a rushe mana gidajenmu za a cutar da mu ta hanyar kwace mana dukiyarmu ta yiwu a tsare mu a cikin kurkuku a cutar da mu yanzu kun ga abin da ya hana su bin manzon Allah innan tabi'il huda ma'aka suka ce idan har mun bi shirya tare da kai nutakaffaf min ardina za a ciccizge mu a cikin kasar mu Allah da ya zo martani sai ya ce a walam numakin lahum haraman aminan Allah ya ce abu na farko ba mu ba su dama muka zaunar da su a harami amintacce ba jama'a mun fahimta ba ka yi imani ba Allah ya tsare ma jini yanzu kuma da ka yi imani sai ka ce kana tsoron kar jininka bai tsaro ba akwai lissafi mai kyau to wallahi malam duk inda ka ga dan duniya wallahi wannan upside down lissafin wallahi shi yake shi Allah malam yakan dubi bayi da tausayinsa wallahi ko don dabbobinsu Allah yakan dubi bayi da tausayinsa wallahi ko don tsoffinsu jama'a mun fahimta yanzu da cin hancin da komai Allah ya rufa maka asiri bai ma ban kaɗa yanzu kuma za ka daina ka ce to in ka daina ya za ka yi wannan lissafin ya fito to shi ɗan duniya duk abin da za a yi a lissafin duniyarsa in maganan bin Allah ne kawai kowa ya ce yadda zai in maganan sallah ne kowa ya ce yadda zai abin da yake so a natsu shine ya za a samu wutar lantarki to nan yana so kowa ya kawo hankalinsa amma yin maganar sallah ne wannan kowa ya yadda ya iya kawai kun gane maganar to wannan din ba zai yiwu ba in wancan bai yiwu ba in kaga wannan kuma ya yiwu to in sai in Allah ya sallama wallahi haka wallahi haka jama'a mun fahimta saboda ka Allah sai ya ce a walam numakkin lakum haraman aminan Allah ya ce ba mu ba su dama muka ba su harami amintacce wadda a ciki suke rayuwa ba na biyu sai ya ce yujuba ilayhi samaratu kulli shay'in sannan ana jawo ana kawo dukkan dangin 'ya'yan itatuwa zuwa waje garin ku baya nomuwa ba kwa noma haka annabi ibrahim da ya zo ya ajiye annabi ismail da nana hajara ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin sayyi ghayra dhi zar'in أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون rabbana yace ya ubangiji inni as- inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in Allah gashi na zaunar na ajiye wani sashi na zurriya a wannan wadi wannan waje kwari ghairi dhi zar'in wanda baya nomuwa jama'a mun fahimta to Allah da yazo musu martani sai ta to kuna cewa in kun yi imani kuka bi shari'a nutakaffaf min ardina za a cizge mu daga ƙasar mu Allah abu na farko yace awalam numakin lakum haraman amina ku da na ba ku harami amintacce ba ku taɓuwa ba a taɓa dukiyarku ba a zub da jininku ba a yaƙanku duk garuruwan da suke kewaye da ku ana kai musu farmaki amma kuna kuna tsare sannan yi juba ilaihi samaratu kulli shay'in sannan ana kawo dukkan ƴaƴan itatuwan komai ko abun a garin ku ake nomawa in ka je maka sai ka samu yafi yawa a can Allah ya ce to ku da wajen ku bayi nomuwa ku da wajen ku bayi nomuwa alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ba wata barazana babu tsoron yunwa wannan fa Allah ya muku ne kuna tare da lata da uzza yanzu kuma sai kace za ka yi tauhidi sai kace to kuma yanzu za a samu matsala lissafinka ya bada daidai to shi yasa duk inda ka gagara faro lissafin daga farko wallahi amsa ba za ta taba fita amsa ba za ta taba fita ba amsa ba za ta taba fita ba jama'a mun fahimta yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah yace ana jawo ana kawo dukkan nau'in ƴaƴan itatuwa zuwa garin ku Allah yace arziki daga wajen yanzu wadda ya rayu a makka ya tashi a makka wannan ni'iman bai kamata yi ma Allah godiya akan ta ba ya kamata sannan a makkan kuma aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi duke komai komai a cikinsu jinsinsu a cikin garinsu aka annabtar da shi aka manzantar da shi aka ce ya kiraye su zuwa ga imani shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya tashi aiko shi sai ya ce mishi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil وما alamin
أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aike ka ba zuwa ga al'ummarka illa rahmatan lil alamin sai don jin kai ga talikai baki ɗaya. shine da muka yi lissafi to rahama ne an aiko shi rahama ne kaga yan garin su da anguwan su ai sukan da su aka fara kafin rahamar ta kai wani gari kafin rahamar ta kai wata ƙasa kafin rahamar ta isa zuwa ga suwa ne waɗanda suke gindin magani ai sun fara amfanata da kansa yakan ce wa ana nabiyun rahama ni annabin rahama ne jama'a kun fahimta aka aiko manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikinsu ba wanda ya fi dacewa ya yi godiya ma Allah ya tsaya kai da fata wajen bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar mutumin maka domin duk abin da za a yi ma kowa an mishi Allah ya ce wa'alamu annafikum rasulullah
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم Allah ya ce wa'alamu anna fikum rasulallah Allah ya ce ku sani akwai manzon Allah a cikin ku alaihi salatu wassalam law yuti'ukum fi kathirin min al-amri inda zai biye muku akan abubuwa da yawa la'anittum da kun halaka da kun shiga wata watan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne saboda ya daidaita zaman in ka sa kafarka sai ajiye kafar zai kai ga ta tara jini sai ce a gyara in ya ce ka tsuguna ka tsuguna ka sani ko baka sani ba wata iljifa ne zai wuce Allahu Akbar.
lau yuti'ukum inda zai muku da'a fi kasirin min al'amri cikin abubuwa masu yawa la'anitun da kun shiga wahala da kun garabaita ashe kenan kaga rahamar ta tabbata yanzu abinda ake bukata kar ku wahala ku bi shi kar ku ce shi ya biye muku ya bi abin da kuke so Allah sai ce walakin Allah habbaba ilaikumul iman Mm.
Allah sai soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar muku da imani a cikin ranku ana taba imani sai ka ji hankalinka na tashi wa karraha ilaykumul kufra ya kyamatar muku da kafirci wal fusuka da fasikanci haka ne wa karraha ilaykumul kufra wal fusuka wal Isiya.
wal isyan da kuma sabon Allah idan abu sabon Allah ne sai ka ji baka jin daɗi in kafirci ne sai ka ji baka jin daɗi Allah ce ni na maka wannan bai ulaika humur rashidun Allah ce to wanda Allah ya musu wannan goma ta arzikin su ne shiryayyu Allah sai ya ce fadalan minallahi wa ni'ima to wannan falala ce ta Allah kuma ni'ima ne wa'alamu an na fikum rasulallah ni'ima. Habbaba ilaikum imana ni'ima, wa zayyanahu fi qulubikum ni'ima, wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuka wal isyan ni'ima. To ka dinga waiwaye irin waɗannan ni'imomin kana kallon su. Wallahi Malam Abdulaziz kawai kasantuwar rayuwarka ko sigari ba ka sha ka dinga godiya ma Allah. wallahi ni'ima Allah ya maka baka shaye-shaye in baka tuna irin wannan goma ta arzikin fa ba za ka iya tsayuwa akan kafanka yanzu in ba don ni'imar musulunci ba haduwan mun nan da waye san kowa a ina yake wallahi da wani yanzu yana gidan burkutu ne yana zaune addini ne kawai mana addini ne imani ne to daga lokacin da ka ce ba ruwanka da addinin to wancan layin da ka koma wancan layin da ka koma in ka ce ba raka bi addini ba to wancan layin kuma baka isa ka ce shi ma ba raka je dole ne to Allah ya ce fadalan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta Allah kuma ni'ima ne da ya zo magana akan musulunci da ni'imar da ya mana mafi girma ya ce alyawma akamaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Allah دينا ya ce Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau mun cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ya ce na cika muku dukkan ni'imomi na shine an cika addini wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce na yardar muku ku je ku rike musulunci a matsayin addini ba wata ni'ima sama da wannan to yadda muke karantawa waɗannan ni'imomin su ne lamba ɗaya su ne lamba ɗaya amma idan ka ce duniya ce kawai ka sa a gaba lissafinka duniyan nan wato fa yadda lissafin yake ita rayuwar duniya da ka ganta ka je ka ɗauki komai cikin ni'imar da Allah ya maka zuciyarka da take bugawa ai duk abin da kake yi yana yiwuwa ne da bugawar zuciyar idan mota ce ba za ta tuku ba in zuciyar ta tsaya idan mashin ne ba zai tuku ba in ta tsaya in bacci ne ba zai yiwu ba in zuciyar ta tsaya in noma ne ba zai yiwu ba in zuciyar ta tsaya kasuwa da aikin ofis ko sana'a ba zai yiwu ba in ta tsaya so ka je ka tsaya ka kalli zuciya da aikin zuciya a ce wannan aiki da take yi a gangan jikinka a mata albashi a mata albashi jama'a mun fahimta na'am zuciyarka aikin da take yi a yi mata albashi abinda koda take yi da tace-tacenta duka a zauna ita ma kodar a mata albashi hantarka a yi mata albashi huhunka a yi mishi albashi bladanka a yi mishi albashi duka a yi albashi a hada albashi sai a ce ana biyan ka miliyan daya a kowane wata an da ki hancinka ko ba da ki hancinka ba an da ki hancinka domin aikin da suke yi wallahi ya fi karfin wannan to idan ka tattara dukkan waɗannan ni'imomi sai ka je ka ƙarar da shi a jikin albashin dubu ɗari ko ɗari biyu kuma ba ka yi addini ba to kai aka da hancinka domin ko aikin da idonka yake yi ba a biya ba domin ran da ka makance za su karbi aikinsu ran da ka kurumce za su karbi aikinsu amma muna fahimta? to su waɗannan ni'imomi dama duniya shafawa ake aljanna ake nema da su amma inda aka ce dukkan waɗannan ayyuka na waɗannan gaɓoɓi mota ake nema ko gida wallahi an da ke hancinka ko ka samu domin ba a biya rabin rabin rabin ɗawainiyan da suka yi ba balle kai abin da kai jama'a mun fahimta?
na'am abinda za ka yi da waɗannan gaɓoɓi ka ci riba wallahi shi ne addini to Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan shi ne aka zo aka shiryas da mutane shi yasa idan mutum ya san ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba zai yi bid'a ba ga na annabi Muhammadu ka je ka nemo na waninsa ka je ka nemo na waninsa ka yi mai da shi ka yi mai da shi ya ce wa ana nabiyun rahama ni annabin rahama ne ya buga misalsalu wurare daban-daban na rahamar da ya zo da ita ma wannan al'umma a cikin alkur'ani Allah ya ce kuma kana Allah li yu'adhibahum wa anta وما fihim." كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون yana daga cikin rahamar da annabi ya zo da ita Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce ba zai yiwu Allah ya azabtar da su ba ma'ana Allah ba zai azabtar da al'ummar ka kana cikin su ba kana nan a musu irin kife wanda aka ma mutanen annabi Lut ko irin tsawar da aka ma samudawa ko irin guguwar da aka ma adawa ko irin ambaliyan da aka ma mutanen annabi Nuhu Allah ya ce a kana nan dai Allah ya ce bari musu haka ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ce kuma bazan azabtar da su ba idan suna istighfari rahama ne ko ba rahama ba to duka waɗannan ababa da muke ambata duka Allah ya baiwan sa mutane maka amma sai suka zaɓi kafirci akan imani suka zaɓi shirka akan tauhidi suka zaɓi kafirci akan imani suka zaɓi su yi tarayya ma Allah akan kaɗaita Allah to shine Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran Allah ya ce baka yi dubi ba baka ga waɗanda suka canza ni'imomin da Allah ya musu ba da kafirci wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu suka jefa mutanensu cikin gidan halaka ina ne gidan halakan jahannama Allah ya ce jahannama ce yaslaunaha za su konu su shiga su babbaku da ita wa bi isal qarar Allah ya ce kuma makoma ta yi mu domin kowa ya rike tawagarsa jama'arsa wadda ya gangara da su wadda ya gangara da su shi sa wani lokaci idan ka ga yadda rayuwa take da yadda al'umma suke da sakaci wallahi abun sai ka ji shi babu ɗaya eh yanzu ka duba nan masallacinmu nan masallacinmu bayan darasin da muke malam ibrahim yana darasi malam siraj yana darasi malam aminu yana darasi malam alkasin yana darasi malam usman aliyu yana darasi malam nuhu yana darasi a sati akalla darasi biyar zuwa shida sai kaga har yanzu hada sahu wani ya zo ya tsaya yadda yake so yanzu ko a masallatai kowane masallaci ne ya samu wannan dama to amma waɗannan darussa duka da aka samu wadda ɗan anguwan ne ɗan anguwan ne amma ba darasi ɗaya da ake yake zama a yi da shi akwai ci baya ko ba ci baya akwai ci baya ai ya kamata in kayi misin wannan ka samu wannan in kayi misin wannan ka samu wannan amma dai a ce har yanzu kana ba kauye a ibada wallahi wallahi abin takeici wallahi abin takeici kuma dole fa lissafin daga wajen zai faru in dai kana so amsar ta fito daidai wallahi daga wajen zai faru to sai Allah ya ce waja'alu lillahi andada وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار waja'alu lillahi andadan Allah ya ce suka sanya ma Allah kishiyoyi ababan tarayya ma Allah li yudillu an sabilihi don su batar gabarin hanyar Allah su raba mutane daga hanyar Allah duka waɗannan manyan kafirai da suka doge wajen fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galibin su matsayin su suka je su kaya ai shine a gaba Allah sai ya ce qul tamatta'u ku ji dadin ku saboda dama maslahar su ce ta sa suka doge wajen fada da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa lissafinsa idan ya zo ya bi to ba shi ba ne shugaba ya fi maganin ke galibi ko irin ƙananan fitintinu na cikin gida ka samu an fashe za ka samu shugabanci idan ka samu shugabanci duk ka bi annabawan nan ka bi annabawan nan kowa za ka ji irin abubuwan da mutanensa suke faɗa ma haza illa basharan yuridu an yatafaddala alaikum za su tara mutane su ci wannan fa mutum ne kamar ku yana so ne ya zama oganku ya zama mai gidanku iya magana kenan ma hadha illa basharun illa basharun mislakum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun sai su ce walla in afa'atum basharan mislakum innakum ila lakasirun mutanen annabi salihu فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصعود فقالوا سكتي أبشرا منا واحدا متون ɗaya نتبعه دامو بي yanzu dukan mu dawo mu taru muna bin annabi salihu iya fa matsalar ke to wannan sai ya sa ya doge sai ya bi layin da yake ganin matsayinsa ba zai faɗi ba da shi da waɗanda ya ja su to shi kenan kuma waje algahun a immatin ya da'una ilanna sai su zama kuma jagororin shiga wuta ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun faɗa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala
وقالوا rajulin min لولا alqaryatayn azim وقالوا suka نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ai ala rajulin azimin min alqaryatayn suka ce me yasa ba a saukar da qur'anin ma wani babban mutum daga cikin waɗannan garuruwa guda biyu ko makka ko ta'ifa kaga matsalar su zo su bi annabi shine jama'a mun fahimta to wannan maslahar tana daga cikin abun da ta ja da yawa tafiya a cikin bata da yawa a cikin bata to wanda ya karkace ya ga layin da in ya bi a wannan layin zai samu abin da yake so to duk wanda ya bi shi a wannan layin ya ja shi ne zuwa ga wuta ai ba kuma ta kissan ɗaluta da jaluta ba na suratul bakar su ba suka je suka samu annabinsu su da kansu ba fa annabin ne ya ce ku zo mu je a yaƙi ba su suka je suka same shi alam tara ila al mala'i min bani isra'ila ألم تر min ba'di إلى musa الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Allah ya ce alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah da da mana komanda jagora mu je mu yi yaƙi don daga kalmar Allah sai da ya musu togaciya qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu karfa a ce kuma ayi yaƙi ku juya baya kalu suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me zai hana wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina an fidda mu daga cikin gidajenmu an fidda mu daga cikin 'ya'yanmu, an tilasta mana gudun hijira don me kuma Allah zai shar'anta mana mu je mu yi yaƙi don kare mutuncinmu da addininmu a ce ba za mu yi ba Allah sai ya ce ai amma su suka ce ib aslana malikan ka naɗa mana kwamanda su ba suka roƙa sai ce to inna Allah qad ba'atha lakum وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من Kaji ta kuma su المال girbe, mai tsari hujja.
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من
Ƙala lahum يشاء nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika sai ce to Allah ya nada muku taluta ya zam shine shugaban shine commander. Kalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina. Ta yaya taluta zai samu mulki akan mu? Yaya za a iya jagorance mu? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Mu muka fi cancan dan uwansu ne ba. Iyayensu fa duka tushe ɗaya ne. Amma saboda talaka ne. eh haka suka faɗa Allah ya kuna rahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu haka ne ko wa lam yu'ta sa'atan nan nan suka ce bai da kuɗi fir duk abin da da a yi ƙarshe da yawansu sun mutu kafirai ne akan tawaye mabin alut ba fa ba su yadda da annabinsu ba ne ba ba su yadda Allah ne ya ce a yi tafiyar ba amma an sa musu wani wadda ba su so shi yasa daga lokacin da kaga ko a unguwa ne kana daga ido kana ganin wani kana jin baka son sa kai saurin komawa zuwa ga Allah ya yaye maka domin in aka jarabce ka wannan aka ce shine mai anguwanku ko wani to za ka fara adawa kuma wannan ciwon ne da yake zuciyarka ƙarshe ka je ka halaka a kansa wata ilma bai san kana yi haka ne haka ne to abin da ya ja su yaya za su bi annabawansu yaya za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gwammaci su je su yi tabautar gumaka babu irin kalubalen da ba a musu ba waɗannan gumakan suna amfanar ku suna cutar da ku suna muku su da kansu ce a a tutun da a ne sabara ku bai su dai ba za su bi shi su dai ba za su bi shi Allah ya ce waje alulillahi an dadin suka sanya ma Allah kishiyoyi gumaka ga sunan ɗaruruwa kowa kowane family ma da gunginsu waɗannan suna tan waɗannan da nasu waɗannan da nasu kowa da nasu a zauren ƙofar gidansu duk abin da za a ƙalubalance su da shi an ƙalubalance sun gagara kare waɗannan ababa da suke bauta wa koma bayan Allah. Ƙul Allah ce ta matta'u ku ji daɗin ma'ana ku mori maslahar ku. Wannan abin da kuka sa a gaba kuke so ku kare, ku je ku kare shi, fa inna masirakun ilan nar, amma dai ku sani makomarku wuta ce. An yi nasara? To duk lokacin da ka zo ɗaga wata ni'ima da za ka kalla ka tsaya ka dube ta a natse za ta ba ka dama za ta haska maka duk hanyar da za ka bi amma in kana kau da kai kana kau da kai gabarin ni'imomin Allah da ya maka na addini da imani da sunna to ƙarshe za ka je ka tare wani darekta ne ko famset ne ko minista ne ko wane ne ko gwamna ne yana ofis a zaune za a zo da wata bukata bukatar ba za ta yiwu ba sai an ba shi cin hanci ka san abin da bai gane ba bai gane mai Allah ya mishi na hawa wannan kujerar ba ni'imar da aka mishin ita ce bai gane ba shi yasa yake karban abu a hannun wadda ya zo neman wata bukata da hakkinsa ne ya yi wannan bukata inda ya tuna abin da Allah ya mai zai karɓi kuɗi a hannun wani?
Zai karɓa ma.
wani abu ne ba zai yiwu ba sai kasa hannu Allah sai ya sanya damar a hannunka sai ka ce sai an baka miliyan kaza kafin ka sa hannu amma wannan dama da aka baka yalla ko baka kalle ta da kyau ba. haka ne hanyoyi ne za a yi a jiha hanyoyi ne za a yi a local government hanyoyi ne za a yi a cikin ƙasa duka dukiyar al'ummar miliyoyin al'umma aka ɗauka aka ba shi shi duk inda ya ce a yi hanyar hannu kawai zai sa a je idan aka yi hanyar a naira miliyan ɗari shi ma a ƙarƙashin hanyar ya ja miliyan saba'in ai an ji kunya wallahi an ji kunya man sigir wallahi an ji kunya kudin sumfa duka dukiyar jihar a hannunka aka bayar dukiyar al'ummar kasar idan ka ce a tafi jiha kaza a yi project kaza shi kenan an wuce wajen so wani aikin ma in zai bayar kamfanin da zai yi aikin ma shi zai ciro kamfanin a fayar ya miƙa ya ce ga shaje to kaga rashin tuna ni'ima da Allah ya mishi shi zai kawo yanzu annabi suleiman ai mun karanta da Allah ya bashi mulki ba ku ji yadda ya jinjina ma Allah akan damar da ya samu ba to haka to kasa abin da yasa annabi suleiman yayi amfani da damar mulki saboda shi bai manta da mai duka ba shi kuma wannan iya abin da yake kallo rayuwar duniya iya abin da yake kallo abin da ke hannunsa abin da ke hannunsa to shi sa duk wanda ya zo zai maka lissafi a lissafin aka cire Allah aka cire manzan Allah na rantsi da Allah ka tashi ka tafi lissafin bai isa ya fito ba amma a cire kason Allah a cire na manzonsa to kason kowa zai fito Na'am.
kason kowa zai fito karka yadda da wai daga irin wannan a zo a zauna kawai a yi a a yi abin da ya dace a yi abin da ya dace a yi abin da ya dace to Allah ya ce kulta matta ufa inna masirakum ila nar sai Allah ya ce
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال kulli ibadiyar ladina amanu Allah ce ka gaya ma bayina wadda suka yi imani yuqimu salata su tsaye da sallah to kaga yanzu an fidda haƙƙin Allah a ciki. yanzu an nuna muku ni'imomi da aka muku na addini ni'imomi da aka muku na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cikin abin da aka aiko shi da shin akwai sallah akwai infaki to abu na biyu sai aka ce kuma ku riƙe addini da kyau to ayoyin gaba kuma da su zo su yi magana akan arziki teku ne kifi ne wa- rana ne wata ne duka irin waɗannan kuma za a zo to su ne a mataki na uku karka yadda ka faro lissafin daga wannan matakin Na'am.
kulli ibadiyal ladina amanu Allah ya ce ka faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsayi da sallah tsayi da sallah tsayi da sallah tsayi da sallah ba kai sallah ba ka tsayi da sallah Mm.
sallan ya zama tana da kima da muhimmanci a gunka ka kyautata alwalarka ka zo masallaci a bisa tsari ka zo ka yi sallah bisa tsari sallu kama na aitumuni usalli a kiyaye lokacin sallah Allah ya ce wa yunfiku sannan kuma su yi infaki su taimaka su ciyar su ba da gudumawa mimma razaqnahum daga abun da muka azurta su sirran wa alaniya a sirrance da kuma a- a bayyane sirran shine a sirrance wa alaniya da kuma a bayyane yana daga cikin abun da da yawa cikin mutanenmu suke da shi na rashin fahimta Na'am.
duk inda infaki ya zo a ciyar Mm.
a ba da taimako ko gudumawa Allah yakan ce sirran wa alaniya ko a yi shi a sirrance ko a yi shi a bayyane a sirrance shi ne mafi alkhairi in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ana so a yi shi a sirrance to amma kuma Allah ya halatta a yi shi a bayyane don ba da darasi ma wani shi ma ya koya Na'am.
watan ciyarwa mana saddam kamar kiran sallah ne. wani kafin a kira sallah yana masallaci saboda mai kiyayewa ne Na'am.
wani kuma kafin a kira sallan yana ta duba lokacin lokacin sallah ya kusa wani kuma wallahi malam Muhammad sai an kira sallah tukunna ya ankara to wani ko ciyarwan sai ya ga ana yi tukunna ya fara wani sai ya ga ana yi ya fara Mm.
sai ya ga ana yi ya koya to amma da yawa in za a yi infaki a bayyana sai ka ji ana suka cewa riya ne ko wani abu haka za ka ga ana ta maganganu irin wannan a social media a Allah ya halatta ko a yi a sirrance ko a yi a bayyane idan akwai bukatar a yi a bayyane sai a yi a bayyane ba da maka jefi wanda ya yi a bayyane da cewa riya ne Allah ya halatta mishi a Qur'ani Na'am.
nan kuma meye manufarsa don riya ne ko don koyarwa ne ko don ba da darasi ne wannan tsakanin shi da ubangijinsa amma bara ka soki ciyarwansa ko taimakonsa a bayyane ka jefe shi da cewa riya bane me yasa saboda alkur'ani ya halatta Gaskiya. Na isa ka.
yawo jama'a mun fahimta Na'am.
Allah ya ce wa yunfiqu kuma su taimaka su ciyar mimma razaqnahum daga abinda muka azurta shi da shi da shi sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane min qabli an ya'ti yawmun Allah ya ce kafin wani wuni yazo la bai'un fihi a wunin babu saye babu sayarwa baka da abun sayarwa balle ka sayar Mm.
kuma ba abun saye balle ka sayar wala khilal Allah ya ce kuma babu abokantaka ba kara Allah ya ce to ku yi kokari a tsaye da sallah a ciyar a yi taimako kafin wata rana ta zo ranar da ba saye ba sayarwa ranar da ba ‘yan uwantaka ba abokantaka balle wani ya taimake ka Allah ce ka yi ƙoƙari ka ribaci damarka kafin wannan ranar ta zo Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana a nan abinda waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi na sako shine tuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ma bayi mafi girman ni'ima da Allah ya ma bawa shine ni'imar addini wallahi ka dinga godiya ma Allah kasantuwar ka musulmi kai godiya ma Allah kasantuwar ka mai imani kai godiya ma Allah kasantuwar ka ahlus sunna kai godiya ma Allah kasantuwar samun shiriya na yadda zaka kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kai godiya ma Allah akan dukkan dangin ni'imomi na rayuwa kuma da ya baka ci sha tufatarwa lafiya da dukkan abin da ya maka ka yi godiya a kai wannan ita ce cikakkiyar godiyar da za ka ribace ta duniya da lahira Allah ya samu dace ba su bahana kallahun mawabi hamdika shaɗu Allah ila ila an ta astaga firka wa ta